الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da arzikin sake hallara wannan majalisi mai albarka da muka saba karatu a cikin littafin Asfa'ul Musallin na Ashekhu Allama Muhammad Siddiq Al-Minshawi, rahmatullahi ta'ala alai. Karatun da muka saba gabatarwa a wannan masallaci na Masjid Usman ibn Affana radiyallahu ta'ala anhu yake nan unguwar Matsango cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na hudu ga watan Sha'aban lissafin hijira ya kama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida na shekaru wanda kuma ya daidai da uku ga watan biyu watan Februari miladiya shekara biyar. Insha Allah ta'ala za mu ɗora daga yadda muka tsaya a cikin kurakuran da malam yake jiro mana wanda ake tafkawa a cikin alwala. Za mu tashi akan kuskure na shidda. Tarku ghaslil aqabi daga cikin kurakuran da ake tafkawa a alwala akwai rashin wanke dunduniya al'aqab shine da Hausa muke cewa dunduniya wal aqab huwa azmu mu'akhkhar azmu mu'akhkhari qadam malan yace al aqab huwa shine azmu mu'akhkhari qadam kashin bayan kafa kashin bayan kafa al qadam anan yana nufin tafin kafa eh kafa gaba ɗayanta ana ce da ita arrijil amma alqadam shine tafin daga idon sawu i ƙasa yadda ake taka shine alqadam mu'akhkhar bayan sa shi muke cewa dunduniya da Hausa to kashin bayan kafa shi ake nufi da al'aqabu wa huwa akbaru izamiha kuma wannan wajen shi ne mafi girman kashin tafin kafa shi ne mafi girman kashin tafin kafa za ka ji shi da kaurinsa da girmansa wa mu'azzamul musallina yatrukuna al'aqaba biduni ghaslin malan yace curi da yawa na masallata mafi yawan masallata suna barin al'aqab dun duniya biduni ghaslin ba tare da wankewa ba wa huwa amrun jalal malan yake kuma al'amari ne wanda yake mai girma kuskure ne babba mai girma wala yasihu alwudu illa bi ghaslihima alwala ba ta inganta sai da wanke waɗannan dunduniya guda biyu liƙauli ibn umar haka yake rubuce ba amma hadisin na Abdullahi ɗan Amru ne, kamar ka iya cewa an samu sakta ne, an samu faɗuwa ne na bai ne, an samu faɗuwa ne na a na abinan na na na na harafi eh wasan Abdullahi ɗan Umar Abdullahi ɗan Amru akwai wau a gaban ra'un ɗin akwai waw a gaban ra ko ka ce wawun a gaban ra'un amma abdullahi dan umar kuma babu wannan waw din to shi yasa a wani lokacin da zarar wannan waw din ta faɗi sai ya ba da ibnu umar to in ba in ba an mai da hankali ba sai a tafi da shi akan abdullahi dan umar ne alhalin kuma ba shi bane to asalin hadisin abdullahi dan amru ne dan haka wannan waw din ne ta faɗi لقول ابن عمرو saboda faɗin Abdullahi ɗan Amru radiyallahu anhuma تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا وقد أرهقنا أي أخرنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما idan Allah ta ƙara tabbata a gare su da shi da babansa Amr ibn al-As takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wato ya mana jinkiri wata rana ana tafiya takhalluf anan tare ake tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi sai ya tsaya a baya shine takhallafa anna manzo Allah sallama ya mana jinkiri mun tafi mun bar shi a baya wannan kuma yakan faru suka ce a tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a matsayinsa na shugaba to wani lokaci yakan yakan yi saibin tafiya saboda kula da masu rauni marasa lafiya da waɗanda suka samu matsalar abin hawa shugaban tafiya baya yin gaba ya tafi abinsa baya bibiyar talakawansa baya bibiyar abokan tafiyarsa idan ya haka bai inganta shugabancinsa ba shi sa annabi alaihi salatu wassalam galibi idan ana tafiya ya san waɗanda suka yi gaba suka yi nisa matuƙar bai iso su ba to ba matsala ne ana ta tafiya kenan ba matsala kuma su ma cikinsu akwai shugabanni na wucin gadi don haka wanda ya yi gaba matuƙar kana tafiya ba ka same shi a hanya ba wannan ya nuna maka tafiyarsa tana kyau amma idan ka yi gaba ka bar wani a baya to fa ba ka da garanti ba ka da wani abu da zai rika labarta maka wato halin da yake ciki kuma an gane to shi yasa annabi alaihi salatu wassalam sai ya kasance mai bibiyar na baya to nan da yace ta khallafa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ya mana jinkiri mana mun bar shi a baya fi safarihi a tafiyarsa da muka yi da shi a tafiyarsa da muka yi fa adrakana sai ma'aiki sassalama sai ya iso mu sai ya risko mu a hanya mun yi zango waƙad arhaqana al'asra a halin wannan lokacin mun yi jinkirin sallar la'asa arhaqana ai akharna shi sa malam yayi baka ya fassara eh mun yi jinkirin sallar la'asa to me yasa eh saboda sun saba matuƙar sun san akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su to ba sa garajen yin sallah ba da shi ba saboda su samu falalar sallah da shi kuma a matsayinsa na shugaba kuma shugaban ma annabi ba fara hular shugaba ba to kaga idan an zo maganar sallah ai shi ne mai sallah don haka ba su yi sallar la'asar ba duk da sun yi gaba la'asar ɗin ta musu a hanya sun samu wuri sun yi zango to amma sai suke jiran isowarsa alayhi salatu wassalam don su yi sallar la'asar amma kuma la'asar ɗin ta yi jinkiri ba su yi ta da wuri ba wannan shi yake nuna cewa matafiyi yana iya jinkirin sallar la'asar saboda wani dalili mun yi jinkirin sallar la'asar to da ya iso me ya kamata a yi sai a shirya kuma sallah sai ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya iso wa ja'alna natawaddau sai muka kamma yin alwala fafafaf to tunda an makara alwala sai aka dauke ta ta gaggawa wa namsahu ala arjulina sai muna shafa kafafunmu ba tare da an maida hankali ba kafa wanke ta ake ko shafa ta ake ya wato da yace wa namsahu ala arjulina sai muka kama shafa kafafunmu ba tare da isasshen wankewa ba kenan fanada bi a'la sautihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kira da sautinsa mafi ɗaukaka ya ɗaga murya wailul lil aqabi minan nari bone ya tabbata bonan wuta ya tabbata ga dugadugai ga abinan ga dunduniya bonan wuta ya tabbata wa dunduniya waɗannan dunduniyar da ba a wankin ba, banin wuta ya tabbata. Marrataini au talata ya faɗi haka sau biyu ko sau uku, wailun lil aqabi minan nari, wailun lil aqabi minan nari, wailun lil aqabi minan nar yana musu inkari. Waɗannan dunduniyar da kuka bari ba ku sa wa ruwa ba, taskunku, bonan ku wuta za ta ci. wannan ishara ce zuwa ga wajibcin wanke kafa gaba ɗayanta yayin alwala ba tare da barin abin dunduniyar ko yatsu ko tudun kafa ko kwarmin kafa ko idon sawu domin haddasu ake wankewa ko wa arjulakum ilal ka'abaini ai ma'al ka'abaini hadda idanuwan sawu to abin da ya kamma daga idan sawu'i ƙasa wajibi ne a wanke shi ruwa ya same shi gaba ɗaya yayin wankewa wannan wajibi ne barazanar wuta ga wannan ƙafa da ba a gama wanke ta gaba ɗaya ba yana nuna wa'idi wato narko ne na azaba narko na azaba kuma alama ce ta cewa wannan aiki da aka hana zai iya kai ga mutum zuwa ga wuta don haka kabira ce haramun ne kabira ce min kaba'irul zunub babban zunubi ne jama'a an gane don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan su a wannan lokaci kuma daga nan har zuwa tashin alkiyama duk wani musulmi mai alwala ya mai da hankali wajen ganin cewa ya kosar da gabansa da alwala ba iya ƙafa ba, hatta hannu daga cikin wuraren da ake gazawa wajen wanke su a alwala, akwai tsugurguma ta hannu, ta baya, bayan tsugurguma. Wannan wuri ana samun mutane da yawa suna mancewa da shi ba sa mai da hankali wajen wankuwarsa. Domin ni ban san sau nawa na ga masu alwala da Allah ya tsinkayar da ni. mutum ya gama har ya shiga shafa kai wajen shafa kai da zai sai ga fari bayan hannunsa wajen tsugurguma sai ga fari bai wanke ba saboda sakaci da gaggawa to wannan wurin yana daga cikin wuraren da ake sakaci ba a ruwa baya wadatar su sannan daga cikin wuraren da ake sakaci a alwala ruwa baya wadatar su akwai cikin cikin kafa cikin kafa ta kasa dan kwarmin nan wasu ba su da shi kafar a shimfiɗa take wasu kuma suna da shi wasu suna barin cikin kafan nan wannan kwalmin ba sa bibiyarsa da hannunsu da ruwa ba sa cuɗa shi wasu kuma bayan idan sawu wurin da ake cewa agara wurin da ake cewa agara wasu suna sakacin barin wannan waje baya wankuwa sannan haka a fiska ma akan samu wasu kwarmin hanci kwarmin hanci sukan yi sakaci ba tare da sun wanke shi yadda ya kamata ba duk yana daga cikin kurakuran da ake tafkawa saboda gaggawa ko ƙarancin ruwa ko kuma kawai shagala mutum yana alwalar amma hankalinsa yana wani waje ba akan alwalar yake ba yana surutunsa yana hidimominsa yana abubuwansa bai damu ba kawai haka yake yana abin ko sadda kowace gaba ruwa ya same ta da kyautatawa ba da fatali ba ba da ɓarnar ruwa ba da kyautatawa to wannan shine isbagul wudu shine kosar da alwala shine cika alwala cika alwala jama'a an gane ko to tunda aka ambaci narko akan dunduniya da aka batta ba ruwa wannan narkon fa zai yi naso zuwa ga duk wata gaba da aka yi sakaci ba a wanke ta yadda ya kamata ba domin abin da ya sa aka ambaci dunduniya saboda a lokacin matsalar ta aka gani don haka an ambaci dunduniya ne saboda waƙi'a abin da ya faru a lokacin kenan amma tun da matsala ce ta rashin wankewa to kuma illar kenan rashin wankewa to za ta haɗa da har wurin da ba dunduniya ba in hannu ne ma aka bari to shi kenan sai zama wailul lil marafiqi minan nari eh in hanci ne wailun lil manakhiri min al ma'i gurbin hanci da ba a wanke shi ba dan haka sai ya zama wannan bone da na wuta zai yi alaka da duk wani wurin da aka yi sakacin wanke shi ba a wanke shi yadda ya kamata ba to mu yi wa kanmu fada mai wa ƴan uwan mu fada in mutum ya zauna zai yi alwala ya mai da hankali akan alwala me amfanin niyya mutum ya zauna zai yi alwala amma tun da ya fara ta har ya gama ta bai ma san me yake yi ba ne amfanin niyya wannan ya zama duhuli ya zama shagala ya zama gafala to ko kana da niyya baka mutunta niyyarka ba ya kamata in ka shiga aiki to ka mai da hankali akan aikin ka san aikin kake yi amma kana alwala baka san ma san da ka wanke fuska ba baka san ma san da ka wanke hannu ba dan ba abin da yake kawo haka sai irin wannan zuhulin to yana da kyau mu mai da hankali mu kiyaye wannan kuskure yana da hatsari sosai ba kusur ne mai sauki ba barin abin da ake cewa lamba ko eh shine lamba barin lamba da gangan kuskure na bakwai al inkaru ala man yaghsilu udwahu marratan aw marrataini daga cikin kurakuran da ake tafkawa shine inkarewa mai wanke gabarsa sau ɗaya ko sau biyu yi masa inkari kuskure wani gwani ne mai son yin yin faɗa ne mai son yin gyara ne amma ba zai tsaya ya yi gyara a kan abin da yake da ilimi a kansu ba sai ya ce zai yi gyara a kan komai ma shi zai yi gyara a kan komai ma shi zai yi gyara to irin wannan kankambar shi ne jahilci murakkabi yau irin ma na ga wani abin da ya bani mamaki an zo za a yi wata sallar jana'iza da mace da namiji dukkansu manya ne gawawatu mace da namiji gawar macen aka fara kawowa ta aka iji sai aka kawo gawar namijin da aka kawo gawar namijin kawai sai sai sai rudi a gaba za a saka a baya za a saka a gaba za a saka shi limamin da zai ja sallar shi ya insistin cewa wai a sa gawar abinan a bayan macen na ce a'a namiji a gaba ake sashi mace a bayansa amma saboda tsabar jahilci jahilci idan idan yayin mutum hawa-hawa har sai shi dan ya bashi hujja buɗar bakin sa da wasu sai suke bada suke bada amsa cewa to ai shine jikin liman wato tunda liman din namiji ne to a kawo namiji a jikinsa kaji wani wahayin shaidan ita ce hujjar kuma hakan aka yi eh to ni ma mamunu ni ma mamunu don haka muka yi sahu aka ajiye namiji mace a gabansa a alƙibla aka yi mata sallah ni ba taɓa ganin wannan karatun na a a karka tambaya jama'a an gane to irin wannan irin irin irin waɗannan kurakuran wani lokaci mutum wai sai yayi inkari sai yayi inkarin abin da bai sani ba ko ya saka ayi abin da bai sani ba baka da masaniya akan sa baka yi karatu akan sa ba baka ci karo da shi ba a littafi ka karanta haka kawai sai kaga abin ya dace maka da bai yi daidai ba ko ya dace maka da daidai kuma har hujjar wai ai shine a kusan liman wa yake magana liman ana magana alƙibla ana magana liman din ma ina alƙibla zai kalla to ana magana alƙibla ne dukkan mu da gawar da liman din da mamun dukkan mu alƙibla muka fuskanta don haka yanzu alƙibla muke ganin daraja ba liman ba don haka namiji shine alƙibla fak sai mace a bayansa inda yaro sai yaro a bayan a bayan mace
sai inda yaro yaro ko namiji ne yana bayan namiji sai mace a bayan yaron inda yarinya mace ita kuma a bayan mace ba mun yi wani ahkamun jana'iz ba
to shine inkarin abin da ba munkari ba ka buɗe wuta akai sai kai ba haka ba to daga cikin irin wannan kurakuran ne yanzu malam yake magana akai alwala kaga mutum yana alwala sau ɗaya wala Allah ruwan ba zai wadace shi ba sai ya ɗiba sau ɗaya ya wanke fiskarsa sau ɗaya ya wanke hannunsa sau ɗaya ya wanke haka hagu ya shafa kansa ya wanke kafarsa ya wanke sai ka tashi masa inkari ka ce ka ce ka ce dan me yake sau ɗaya ko ya sau biyu ya kurkura baki sau biyu da shekaranci fiska sau biyu hannu sau biyu dama da hagu sau biyu ka zo kana masa inkari kana cewa dan me ya sau biyu sau uku ake yi to shi wannan inkarin naka shi ma kuskure ne shi ne ake magana yanzu ba wai kuskure ba ne wankewa sau ɗaya ba kuskure ba ne wankewa sau biyu kuskure ne ka cewa mai wankewa sau ɗaya dan ne kuskure ne ka cewa mai wankewa sau biyu dan ne duka ya tabbata a sunna alwala ɗai ɗai ɗai ɗai ko bibbi bibbiyu ko uku uku duk ya tabbata a sunna kuɗi ne bid'a amma ɗaya sunna ne biyu sunna ne uku uku sunna ne hudu bid'a ne haka abin yake mala yace wa sunnatu allati jara alaiha al'amalu inda sawad al'azam min al-musallin sunnar da aiki ya gudana a kanta jara alaiha al'amalu aiki ya gudana a kanta inda sawad al'azam a wajen wato jama'a mafi yawa in an ce asawat taron jama'a an siffanta taron da asawa saboda yadda jama'a suka yi yawa zai yi duhu daga nesa za ka hango duhu na jama'a da aka ce asawat asawadul a'azam yadda ka gani a karatu yana nufin yana nufin jama'a mai yawa sunnar da aiki ya gudana a kanta wajen mutane da yawa من المصلين daga cikin masallata huwa ghaslul udwi salasan shine wanke gaba sau uku wannan ita ce sunnar da ake gudana akan ta wajen mutane da yawa kowa abin da ya sani kenan sau uku ahalari haka aka ce shimawi haka aka ce iziya haka aka ce ko ba haka ba littattafan karatu na kurkusa galibi haka aka ce sau uku uku sau uku uku in karatunka bai yi nisa ba to ba za ka tadda wani abu ba sai wannan wankewa sau uku an gane ko sai dai idan Allah ya sa kana da basira sosai to a ƙananan littattafan ma za ka iya fahimta za ka iya fahimta cewa ana iya wankewa da bai kai uku ba domin za ka samu a malikiya a su ahalari a shimawun namu za a ce maka wankin farko shine farilla in an tashi lissafa maka sunnoni sai a ce maka wanki na biyu da na uku sunna ne ko mustahabbi ne ka gane to kaga daga nan idan kana da basira za ka gane ashe ba sai an yi uku ba sannan alwala ta yi ashe ɗaya ma an yi an soke faral yawa to nan da aka ce huwa ghaslul udwi thalathan ku rika kula wanda ya san ba zai iya kiyayewa ba ya rika sa wasali ghaslu da guslu suna da bambanci ghaslu wankewa ne guslu wanka ne ko anan da aka ce huwa gaslu zaka ce kar ka zo karanta ta naka ce huwa guslu kuskure ne ana magana wankewa ne ba ana magana wanka ba so wanda ya san zai iya mantawa ya sanya fensir ɗinsa mai albarka ya ja fataha akan zainu huwa ghaslu al-udwi thalathan shine wanke gaba sau uku uku wannan shine ya shahara shi aka sani والكثير منهم ينكر على من يغسل عضو الوضوء مرة مرة da yawa daga cikin mutane kuma masallatan yunkiru ala man yaghsilu udwa wudu'i yana yana inkari wa wanda yake wanke gabar alwala marratan wahidatan sau daya aw marrataini ko sau biyu da yawa ana samun masu inkari akan mai wankewa sau daya ko sau biyu لاعتقاده أن ذلك نقص wa annahu ghairu sabit saboda shi a riyawarsa a ƙudurinsa a fahimtarsa anna zalika naqsun wayyin hakan na kasace a alwala wa annahu ghairu sabit kuma shi a fahimtarsa hakan bai tabbata ba yi sau ɗaya ko sau biyu walaqad warada an ibn abbas radiyallahu anhuma mala yace kuma hakika ya zo shi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma kala yace ala unabbi'ukum bi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas yace bana ba ku labarin alwalar manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba fatawadda marratan marratan Abdullahi dan Abbas sai yayi alwala sau dai dai dai dai dai dai a wannan karo kuma yace kafin ya yi ta bana ba ku labarin alwalar manzon Allah ba in gwada muku in nuna muku sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai dai dai dai dai inda kenan daga cikin abin da aka gani na siffar alwalar annabi alaihi salatu wassalam yakan yi sau dai dai dai dai wajen wankewa wa fi hadisi mu'adh radiyallahu anhu haka yazo cikin hadisi mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ واحدة واحدة واثنتين واثنتين وثلاثا ثلاثا dan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana alwala sau ɗai sau ɗai ɗai wasnataini wasnataini haka yana yi sau bibbi sau bibbiyu wa salasan salasan kuma haka yana yi sau uku uku sau uku uku duk ya tabbata to kaga yana daga cikin sauƙin da shari'a ta zo mana da shi sau ɗaiɗai ɗin nan ko sau dubbi dalili zai iya kama ka yi shi. Wani lokaci, misali, nakan yi alwala sau ɗaiɗai idan ina sauri da alwalar. Ina sauri da alwalar. Sai in ɗebi ruwan ko ina kawai sai ne sau ɗaiɗai nan da nan sai ka gama ta. Tunda ya tabbata a sunna. amma dai ka sani in za ka yi sau ɗaya fa ka sani cewa shi ne wankin farilla kuma baka da wani wanki bayan sa tunda sau ɗaya kake yi to sai ka mai da hankali mai sakaci da zuhuli to ba zai iya wanki sau ɗaya ba saboda ƙarshe wala Allah zai zo ya bar baya da ƙura sannan wani lokaci nakan yi alwala sau ɗaiɗai ko sau biyu lura da ruwan idan kaɗan jijjiga butar na ruwan ba abin kirki ba ne ba, shafal za a yi da shi, to shi ne sai ya zama sai ka yi shi kamar sau biyu, saboda in ya yi kaɗan da yawa in shafawa za ka yi ba lallai wanki ɗaya wadatar maka ba, to sai ka ɗan ƙara na biyu ka ƙara shafawa, amma in kace za ka yi na uku ƙarshe ba zai ishe ka ba, to irin wannan nan ma za ka samu dama sai ruwan ya ishe ka. kun ga wannan duk yana daga cikin alfarma ta shari'a samun bambance-bambancen yana da ma'ana ba wai haka kawai bane babu ma'ana babu hikima akwai hikima kuma duk yana komawa zuwa ga wato sauƙi ne ga al'umma wa fi hadisi a cikin wannan hadisi na mu'azu dan jabal akwai mashru'iyyatu ghasl al-udwi marratan aw marratayn aw thalathatan a akwai shar'antuwar wanke gabar alwala sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku kullu zalika kana yaf'aluhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama duk hakan annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana aikatawa hadisin Abdullahi dan Abbas na alwala sau ɗaya gashi nan ya zo cikin sahihul Bukhari al-Imam Bukhari ya fitar da shi shi kuma hadisin Mu'adh dan dan Jabal wadda ya rawaito sau ɗaya sau biyu sau uku duka annabi alaihi salatu wasalam ya yana yi shi kuma ya zo shi ma cikin sharhu abinan ma'anil asar na na al-imam tahawi sai kuskure na takwas al-israfu fil ma'i ta'adin ruwa ta'adin ruwa kuskure ne yayin alwala, fatali da ruwa, almabazzaranci da ruwa yayin alwala. Wani haka ne in ya zo alwala sai kunna kan famfo, sha ko shi ke sai ta sai ta ɓarnar ruwa ko buta ya sa wasu masallatan Allah ya saka da alkhairi in butoci ne sai a sayo rabin lita ko lita ɗaya ‘yan ƙananan na haka kamar kan jariri bakinsu kuma kamar hancin kyanwa ɗan surut eh wannan daidai ne mutum ya karkata du haɗa masa ya karkata haka dai ɗan abin ne zai dubo masa ɗan daidai eh idan kuma kan famfo ne wasu masallatan sai ka ga sun sa kayuwar famfon masu taƙaita ba da ruwa yadda aka ci gaba sosai mu yanzu ka je sayan kan famfo sai dai ka ta samu kan famfo buɗaɗɗu kawai manya-manyan kan famfon eh amma yadda aka ci gaba sosai ake kan famfo saboda takaita alwala musamman za ka kan famfo an yi shi kamar kan azzakarin namiji eh kan famfon masallatan harami na makka da madina haka za a gan haka za a gan shi ɗan kan kamar kan gaban namiji kamar gaban namiji ya kafa ma ta fitsari kamar kamar kafa fitsari in ka kunna shi haka zai tsillo maka yadda ake tsilla fitsari abin da za ka samu kenan rabanka kenan da wannan za ka alwala to yanzu in ka ce kana neman wannan kan famfon na za ka sa za ka sa a masallaci ka gani to wani lokacin mutum ba zai yiwu ka bar shi da da ra'ayinsa ba a'a dole sai kana control ɗinsa in dai kana da damar ka control da haka kayuwan famfuna na masallatai akwai bukatar na farko dai dilolinmu su rinka la'akari da masallatai wajen yi wa supply na kaya a dinka yadda yadda yanzu aka samu ‘yan butotun nan ake yi su ‘yan ƙananu muka gano suna da amfani a masallatai yanzu an daina kawowa masallaci an daina kawo buta lamba biyu lita biyu lita uku nan an daina kawo ‘yan ƙananun nan to haka kuma masu masu kayan plumbing masu kayan famfuna diloli ku taimaka mana ku yo mana hanyar da za ku dinga supply kan famfuna waɗanda za su takaita almubazaranci da ruwa a masallacin za a takaita sannan wuraren da suka ci gaba sosai ma za ka ga kan famfon ma har ya san an miƙo hannu ya san an ɗage eh ya san an miƙa hannu yana sensin sansuna yake in an miƙa masa hannu sai ba da ruwa in an ɗage sai ɗage shi sosai in an miƙa sai ruwa ya zo in an ɗage sai ruwa ya ɗage kaga ba bukatar kai ne mai kunna shi kai ne mai kashe shi to da ka zauna zaka alwala kawai haka zaka masa sai ruwa ya zo maka kana ɗagewa kuma kana kafin ka gama kurkura baki da shekaranci ya sake tsayawa sai ka sake mai da hannunka kaga wannan duk tattalin ruwa ne to duk wannan ya kamata a ce ya fara zuwa mana gaskiya tunda mu ma yanzu ai mun zama yan gayu tsakani da Allah ai bai kamata a ce wani abun kan har yanzu wai sai dai mu dinga ganin su eh malam yace al israfu fil ma'i wato ta'adin ruwa kuskure ne wa huwa adatu mu'zamil musallina malam yace kuma al'adar mafi yawan masallata ne fatali da ruwa ba mafi yawan masallata haka sun ya jika jikinsa da ruwa daga mutum ya alwala hannun rigar sannan da hannun da kafa wadansa da jikin rigar ma haka shirkif da ruwa malam mutum da kansa ya dinga fatsa ruwa a jikin rigarsa saboda tsabar yadda yadda ya fita ne wala yaslimu min hadha al-khata'i illa nafarun qalil malam yace ba mai kubuta daga wannan kuskuren sai 'yan mutane tsirari kaɗan ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة في الاقتصاد malam yace kuma haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi ya kasance alqudwata wal uswata fil iktisad ya kasance abun koyi abun lura abun ko abun koya fil iktisad fil ma'i wato wajen tattalin ruwa wajen tattali a ruwa وكان صلى الله عليه وسلم da tsira da amincin Allah sabbata a gare shi sai ya kasance ya gutasilu bisa'i yana wanka da sa'i wa ya tawagga bil muddi yana kuma alwala da mudu sa'i shine mudu hudu mudu kuma shine tafin hannu biyu abin da zai cika tafin hannu biyu shine mudu don haka abin da za a cika tafin hannu biyu a tara shi sau hudu shine sa'i manzala salama yana yin wanka da wannan sannan tafin hannu biyun nan manzala salama yana yin alwala da shi gwargwadon ruwan alwala to haka yanzu buta lita ɗayan nan dan abin da abin da ɗanta kamar abin da bai kai rabin ta ba ma za ka yi alwala da shi fa za ka iya alwala da shi amma abin da zai baka mamaki ina faɗa ina nanatawa musamman masallatan da muke tuciyar cewa mu ahlus sunna ne ka je ka san butoci akan rijiya ko a wajen famfo wajen alwala an shiga sallah ka zo a makare insha Allah za ka sha mamaki sai ka irga buta goma baka san mai ruwa ba in kana musu ka je ka gwada ka makara da gangan wata rana don ka gwada wannan an shiga sallah an bar butoci a masallatan sunnar ka je ka butocin in Allah da sai kunkumin ka ya gaji wurin ɗagawa da jijjigawa kana neman buta mai ruwa ka ɗaga wannan ka ji babu ka ɗaga wannan ka ji wata jarrabawa da Allah ya jarrabe mu da ita ma wai mutum in ya saura da in ya ga ruwan ma ya saura sai ya ci tilishi a kafarsa ko ya dinga zuba hannunsa yana gunsa yana fetsarwa yana gunsa yana sai ya ji babu komai ya dangwara ta ya tashi me haka wani kuma ya shiga wankin takalminsa bayan ya gama sai ya wanke takalminsa tas ya jingine shi saboda ya samu ruwa. Zan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ya son ta'adin ruwa wajen alwala. Haka wata rana ya tabbata a hadisi cikin sunan Ibn Majah, hadisin ingantacce, hadisin Abdullahi ɗan Amru. Yana ba da labari ya ce wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana tafiya sai ya kici da Sa'adu ibn Abi Waqqas yana alwala. Sa'adu kawai sai kilar da ruwa yake. manzon Allah sallama sai ya ce ma hadal israfu ya sa'ad ya ce sa'ad wannan me nake gani wani irin ta'adi ne wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sai sa'ad ibn abi waqqas sai ce da ma'aikin Allah a fil ma'i israfun ya rasulullah ya ma'aikin Allah ruwa ma da akwai ta'adi ne a ruwa yadda ruwa yake da arhan gashi a rijiya gashi a bohol gashi can a rafi gashi can a kogi gashi ma yana bubbugowa ma a banza a ƙasa arha yanzu har ruwa ma shi ma akwai wani ta'adi a cikinsa wato abin da yasa yayi wannan yayi mamaki har ya tambaya kamar yadda mu ma muke ganin ruwa ne haka a banza eh kamar a banza haka muke ganin ruwa musamman waɗanda Allah ya musu ni'imar ruwa wato ba sa sanin darajar ruwa. Kuna da rijiya, kuna da famfo, kuna da bohol, akwai ruwa a wadace kunna za a yi sha baya karewa, akwai wuta da ya kare za a ɗora kan ya kare ma an ɗora, don haka baka san babu ba. To yawanci ire-iren wanda suke rayuwa a wuri mai wadataccen ruwa ba sa sanin darajar ruwa. To shi yasa shi ma yace har ruwa ma wannan almubazarancin da aka hana mutum ya ɗauka almubazaranci an hana ne a abinci a tufafi amma ruwa kantin da a wadace yake kowa ma yana da shi almubazaranci ai ba zai cutar ba zan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce na'am wa in kunta ala naharin jarin wa in kunta ala naharin jarin yace kwarai kuwa ruwa ma shi ma akwai hakkin tattali a cikinsa, kuma ko kana kan ƙorama mai gudana, ko kana kan rafi wadda ruwansa ke gudu, ka yi tattalin ruwa. ji annabi sallallahu Alaihi wasallam. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حد الوضوء malam yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya karantar da mu iyakar alwala wa nahana anil israfi fi ghairi mawdi'in kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana mu almubazzaranci da ta'adi fi ghairi mawdi'in ba a waje ɗaya ba a wurare daban-daban fa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu hadisi ya zo daga amru ibn shu'aib an abihi an jaddihi عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال يتي جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتم قوي يعزو وجمع زن الله إرادة أمينة الله ستبت أغريشي يسأله عن الوضوء يني مشي تنبيا دنغنيد الولاء فأراه ثلاثا ثلاثا سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يقدى مسأل الولاء سو أكو أكو shine fa arahu salatan salatan sai ya gwada masa sau uku uku thumma qala sannan sai ya ce hadha alwudu'u haka ake alwala wannan ita ce alwala wa man zada ala hadha faqad asaa wa ta'adda wa zalama duk wanda ya ƙara akan haka akan nawa akan uku faqad asaa haƙiƙa ya yi ɓarna wa ta'adda ya wuce iyaka wa zalama kuma ya yi zalunci ya yi ɓarna ya yi ta'addanci ya yi zalunci duk wanda ya ƙara akan haka wannan hadisi ne hasan abu dawud ya fitar da shi da ibn majah duk wanda ya ƙara akan uku ya yi ya yi ya yi laifi ya wuce gona da iri ya yi zalunci wa fihi zajarun liman yusrifu fil ma'i malam yace cikin hakan nan akwai tsawatarwa ga wanda yake ta'adin ruwa duna fa'ida ba tare da wata fa'ida ba haka kawai dan ya ganshi a wadace yake fasali da shi ba wata bukata ce ta sa shi ta'adin ruwan ba ba wata fa'ida kawai wannan hadisin yana nuna yana nuna tsawatarwa ta ina tunda hadisin yayi magana ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala sau uku uku kuma sai yace da mutumin ƙauyen nan wannan ita ce alwala wanda ya ƙara akan haka yayi sako to ta ina malam ya ciro mana tsawatarwa akan ta'addun ruwa ya ciro mana ne ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare daga uku saboda in ba a tare ba to kenan mai ƙarawa akan hudu ai ruwa zai ƙara a mai ƙarawa akan uku ai ruwa zai ƙara mai ƙarawa akan hudu ai ruwa zai ƙara naka idan ba a yi wa abin iyaka ba to za a yi taɓar na ruwa ne saboda duk wankewa ƙarin ruwa ne to takaitawa akan uku takaita amfani da ruwa ne shine hikima amma idza wujidat illa wadda'i li zalika mala yace amma idan aka samu illa nan illa da ake nufi ana nufin sanadi idan aka samu sanadi wadda'i li zalika da abin da zai kira ai hakan ayyaya a ƙara a ƙara a ƙara ruwa idan aka samu sanadi da abin da zai kira ai hakan ai ta'adin ruwan ka ta'alluqil wasfi aw najasi kamar maƙalƙalewar datti aw najasi ko najasa fala ba'sa bi ghaslihi akthar min thalathi marratin to babu laifi wanke shi sama da sau uku sama da sau uku babu laifi najasa ce kamar jini ta kama hannun an masa aiki a asibiti ko an ja jini ko an yi waye jini sai ya daskare a wurin sai ya dambare sai da ya zo alwala ya wanke sau ɗayan ya wanke sau biyun ya wanke sau uku ruwan jinin bai fita ba ya bukaci wankewa sau huɗu har sau biyar to wannan ƙarin biyun na bukata ne ba na ibada ba don haka ya halatta ya yi shi don ya kawar da wannan abin da yake gani na najasa a hannunsa ko a ƙafarsa don haka ta'adin ruwa mu sani cewa kuskure ne kuma laifi ne yayin alwala jama'a an gane sai mu kiyaye sai kuma mu kiyaye kawunan mu kiyaye wasu mu jami'an masallatayya sai su yi ƙoƙari tunda mutane idan wani ya sani wani bai sani ba daga cikin wanda suka sanin ba kowa ne yake aiki da abin da ya sani ba da haka ɗan adam shi an tarbiyyantar da shi akan sai da shugabanci kuma sai an ɗaura masa sassari a kashi aljanna haka aka tarbiyyantar da ɗan adam alherin da za ka kai shi zuwa gare shi to fa idan ka biye shi ba zai je ba sai ka masa tankila sannan ka kai shi zuwa gare shi. To jami'o'in masallatayya sai su la'akari da butoci yanayin girmansu, sannan kuma su la'akari da kan famfuna, e da ya tsarin da za a yi, in ma yanzu ba mu da kan famfuna masu ruwa da masu senso, to ya kamata mu samu kan famfuna da za su dinga ba da ruwan haka haka za su dinga bayarwa ɗan dadai wadda ba zai yi tadi ba. E ko masu aikin plumbing ɗin a haɗa baki da su su sanya zuwan ruwan a hanya su ɗan tare shi zuwan ruwan ya zama ya dinga zuwa liti ya dinga zuwa ɗan kaɗan ko masu masallacin su je can wajen ina abin da ake cewa me kwaf ɗin nan eh wannan wurin kunnawa da kashewa a je a rage ƙarfin ruwan ta wajen ta yadda kan famfunan ruwa zai dinga zuwa musu ɗan yisi yisi yisi wannan jami'an masallaci ne za su yi tawallin irin wannan domin a taimaki al'umma ya zama mutum ba zai ma samu damar yin barnar ba. Kuskure na tara, karahatul kalami fi asna'il wudu'i. In magana a cikin alwala kuskure ne, idan mutum ya ɗauka ibada yake. Kuskure ne, wani zai ce, a karatun na mu hadda zuga ma. wato masu magana su je su ta yi kenan a to waya hana su waya hana karahatul kalam fi asna'il wudu'i kuskure ne kyamatar yin magana a cikin alwala wal ba'd yadhunnu anna al kalama fi asna'il wudu'i makruhun malam yace wasu fa'azatan su yin magana a cikin alwala makaruhi ne wasu haka suke zato wani ya taɓa rubuto mana a wurin karatu malam ya kamata a ja hankalin mutane a yi nasiha a ja hankali domin mutane suna alwala suna ta surutu kuma alhalin alhalin ne wa ya hana kaga ni ake so ne nasihar shi ilimin nasa ne ni kuma ni ne mai isarwa Malam ya ce wasu a zatansu annal kalama fi asna'il wudu'i makruhi wai magana lokacin alwala makaruhi ne wa minan nasi man yadhhabu ila tahrimihi cikin mutane ma akwai wadda yake tafiya zuwa ga haramta shi yana ganin haramun ne eh in kasan wani mai kaushi sai yake kula kama saboda kai magana kana alwala eh masu ilimin kitabu ra'asi والكلام في أثناء الوضوء مباح ما لا يتي مغنى أتكين الولاء حللنا حللنا ولم يرد في السنة ما يدل على منعه بيزوب السنة abin da ke nuna an hana ba abin da ya zo a sunna wadda yake nuna an hana yin magana idan ana alwala ma lam yakun fihi ghibatun matuƙar babu giba a ciki, matuƙar ba giba ne a ciki ba, au na mimatin ko an na mimanci ne a ciki ba, au ma na hanahul islamu min kalamin ko kuma duk wata magana da musulunci ya hana yin irinta, kamar alfasha, alkalamul qabih wal fahsha wal munkar. Ire-iren wannan, to ai ba alwala ba ma, in ba alwala kake ba sai kai giba. in ba alwala kake ba sai kai annabi wanci sai kai batsa yawa to abin da aka hana ka faɗa ba alwala ba to an hana ka faɗa alwalan ba sai dai irin wannan amma ba zance wanda bukata ta sa za ka yi shi ba kuma wannan ko kana ban ɗaki ne mun yi karatu da ku magana magana a ban ɗaki wacce aka hana ita ce wacce ita ce wacce mutum yake yi lokacin da yake biyan bukata lokacin da yake fitsari ko lokacin da yake bayan gida to an hana yi magana amma ya kammala yana alwala ne a cikin banɗakin sai aka yi masa magana ba laifi yi magana ba wajen yana banɗaki ne shi nan ba zai magana ba eh alwala yake a lokacin zai iya yin magana in ta kama jama'a an gane to haka addinin yake fa'idatun malam yace ga wata fa'ida wa amma ma yustadallu bihi ala man'il kalami inda alwudu'i min hadisi Abdurrahman ibn al-Bailamani qala رأيت عثمان بن عفان جالسا بالمقاعد يتوضأ فمر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه إلى آخره قال يتي وأما ما يستدل به على منع الكلام عند الوضوء abin da ake buga dalili da shi akan hana yin magana yayin alwala min hadisi Abdurrahman ibn al-Bailamani wanda ya zo cikin hadisin Abdurrahman ibn al-Bailamani qala yace ra'aytu Usman ibn Affan naga Usman dan Affan jalisan bil maqa'idi yana zaune da abun zama a wata riwaya alal maqa'idi bisa abun zama yatawaddau yana alwala famarra bihi rajulun sai wani mutum ya zo wucewa ta wajen فسلم عليه سي مشي سلم عثمان بن عفان السلام عليكم فلم يرد عليه bai maida mashi sallama ba hatta faraga min wudu'ihi har sai da ya gama alwalarsa thumma dakhala almasjida sannan ya shiga masallaci fa waqafa ala ar-rajuli sai ya tsaya akan mutumin shi Usman Affan da ya shiga masallaci sai je yadda mutumin yake a masallaci a zaune sai ya tsaya akan sa faƙala sai ya ce da shi, Lam yamna'ni an arudda alaika, ba abin da ya hana na maida maka sallama, illa anni sami'tu Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙolo, in ban da naji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, Man tawabba'a wanda ya yi alwala, sun malam ya takallam sannan bai yi magana ba. hatta ya ƙula har zuwa sanda zai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da muka karanta a baya har zuwa haka gufira lahu ma bainal wudu'aini za a gafarta masa laifin da yayi tsakanin alwala biyu gane wannan hadisin an rawaito cewa Usman ɗan Affan yana alwala wani ya masa sallama sai bai kula shi ba, sai da mutumin ya shiga masallaci, Usman ya gama alwala ya iso shi, ya ce, Ka ga kamun sallama za ka gaban kula ka ba, aji na yi manzan Allah sallama ya ce, Duk wanda ya yi alwala bai yi magana ba, har ya kai ƙarshe ya zikirin gama alwala, za a gafarta masa tsakanin alwala biyu, kamar ta azahar da ta la'asar, za a gafarta masa wannan zunubin da ke tsakani. to wasu da wannan suka yi riko wai dalilinsu da yasa ba a magana idan ana alwala fa hadha hadithun da'ifun mana yace wannan hadisi ne mai rauni matuƙa fihi Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Bailamani cikin hadisin akwai wannan mutumin Muhammadu ibn Abdurrahman ibn al-Bailamani wato dan gidan Abdurrahman ibn shi Abdurrahman ibn al-Bailamani shi shi almajirin sahabbai ne tabi'i ne akwai ɗan shi Muhammadu to shi wannan ko majma'un ala ba'sihi shi an an taru an haɗu babu sabani akan rauninsa shine majma'un ala ba'sihi shi an yi tarayya babu sabani akan rauninsa cewa ba a karban hadisinsa qala al-bukhari wa abu hatim al-imam al-bukhari muhammad ibn isma'il al-bardizbah da kuma abu hatimin razi Allah ya musu rahama suka ce munkarul hadisi suka ce muhammad bin abdurrahman ibn al-bailamani munkarul hadisi hadisinsa wato abin ƙi ne fala ya sifu lihtijaju bihi hujja da shi baya inganta in ya kawo hadisi ba za a karba ba an gane ko kuskure na goma wujudul ha'ili wujudul ha'ili samun shamaki samuwar shamaki wani abin da zai yi shamaki tsakanin ruwa da fata shine alha'il an gane kuskure ne mai alwala ya kiyaye duk abin da zai yi shamaki tsakanin ruwa da fatarsa ko mace ko namiji kar ka saka abin da zai hana ruwa isa fatarka a jikin fatarka kar ki saka abin da zai hana ruwa isa jikinki wa hadha al-khata' yaqa'u fihi mu'dhamu an-nisa'i malaki yace wannan kuskuren mafi yawan mata suke fadawa cikin sa ko da yawa daga cikin mata suke fadawa wannan kuskuren عندما يضعن على أجسادهن ما يحول بينه وبين وصول الماء إليه yayin da suke sanya wa jikunansu yayin da suke sanya wa jikinsu ma ya haulu bainahu wa bain wusulil ma'i ilayhi abin da zai sha makance tsakanin jikin da isar ruwa gare shi ka wab'i sala'il azfari kamar sanya jamfarci manfarci da ake sakawa idan sun yaɓa shi to ya lullube domin leda ne ya rufe farcen kuma farcen yana daga jiki to sai ya zama ruwa ya bi kan ledan ne bai taɓa farcen ba washam'i da kuma da kuma wato gam asham'u gam duk wani abin da za su manna shi wanda suke son su ɗaye shi daga baya ya ba su ado shi ne asham'u so ko gam na salatas ko gam mai hoton wasu abubuwa da za a manna idan ya kame aka ɗaye shi sai ya bar zanen da jikinsa a jiki wa ma ya ƙunmu makamahu da abin da zai tsaya a matsayin waɗannan abubuwan matsayin jamfarce ko matsayin wannan abin duk wani abin da za su manna su liƙa su tare kamar masu sanya kitsan roba, su kitse kansu da roba, sai ya zama yadda suka ɗaure roban nan gashin ba zai suka ɗaure roban nan gashin ba zai samu ba. Ko zare, sai ya zama gashin ba zai samu bojen shafawa. Kawai sauƙinsu a alwala, saɓani da aka samu wajen malamai, cewa dole ne shafar kai sai an shafa gashin kai gaba ɗaya. ko kuma idan an shafi wani abu na gashin kai ya wadatar sai zama gwargwadon wurin da bai ɗauru ba idan an shafa shi ya wadatar da shafar kai wannan a alwala kenan to sassaucin su a nan shine saɓanin da aka samu tsakanin wanda suke ganin dama ba dole sai an game kai da shafa ba da waɗanda suke ganin cewa dole sai an game kai da shafa amma idan ya haɗa da wanka to shi kuma wanka babu saɓani cewa dole sai ruwa ya taɓa gashi kuma sai ya ratsa gashin ma har zuwa fatar gashi sawa'un wankan janaba ne ko wankan haila to kaga idan aka zo babin wanka to shi kuma kaga babu wani wanda ya rangwame a wanke gashi amma a babi na alwala to shine akwai saɓani to shi ma saɓanin ai ki fita daga saɓani ke fuki alheri ki fita daga saɓani ke kunki alheri in kina ganin kitso na zare ko na lilo ko na roba zai miki amfani to sai ki yi shi a kwanakin hailarki da ba za ki sallah ba in ya so kin gama hailarki sai ki warware sai ki wanka sai ya miki amfanin da zai miki a wannan tsakanin amma a kwanakin sallah to bai dace ba an gane ko fa inna zalika yubtilul wudu'a domin hakan yana bata alwala illa ma kana li daruratin sai dai in wanda aka yi shi dan larura mithlul jaba'ir inda kasri inda kasri wa jurhil a'dha misalin aljaba'ir misalin magani ko bandeji eh bandeji da za a sanya inda kasri inda kasri ya lokacin karaya wa jurhil a'dha da kuma raunin gabbai rauni an yi rauni a manna bandeji a ɗaura bandeji ko an karye a ɗaure da bandeji ko da tsumma wa gairi ha da makamancinsu min almawani daga cikin abubuwan da za su hana ratsawa ruwa amma saboda larura wa ammal lawn wahdahu mala yace amma idan kala ce ita kadai kamar kalan lalle kal khidabi kamar lalle shine khidab alhina shi sa malam ya sake ya yi bracket ya sashi alhina lalle wa ma yaqum maqamahu da abin da yake tsayuwa gurbin lalle duk abin da launi ne kala ne fa innahu la yu'athiru fi sihhati alwudu to wannan baya tasiri a ingancin alwala lalle jansa ko bakin sa baya hana ingancin alwala kalar sa ba ta hana ingancin alwala an gane ko haka jambaki yawa kalar sa baya hana ingancin alwala haka gazal kalar sa baya hana ingancin alwala قال النووي في روضة الطالبين الإمام النووي كل تافنسا روضة الطالبين وأمرة المفتين يكي سوى ولو تشققت آه رجله ولو تشققت ولو تشققت رجله إيه ولو تشققت رجله da a ce ƙafarsa za ta tsatsage mutum mai alwala fa ja'ala fi shuquqiha sham'an auhin na'an sai ya sanya a tsagon a faffasuwar sai ya sanya sham'an wani wani gam na toshewa auhin na'an ko ya sanya lalle wajaba izalatu ainihi to wajibi ne a kawar da hakikan wannan abu a cire gam ɗin wajibi ne a cire wannan lallan fa in baqiya launul hinna lam yadurra amma idan kalar lallan bayan an cire shi ya zauna a wajen wannan ba zai cutar ba wa in kana alal udwi duhunun idan akan gaba akwai wani mai ma'i'un wanda yake mai ruwa fajaral ma'u alal udwi sai ruwan sai ruwan alwala sai ya gudana akan gabar gudana sa akan gaba shine an zuba ruwa kasan idan ko mai ka shafa basilin ayin ka zo wanke abin kana zuba ruwan za ga ya watse kana to shine jaral ma'u alal udwi ruwan sai ya gudana akan akan gabar ta yadda ana zuba shi kawai sai ne sai ya gangare kawai sai ya sai ya baje malam yace walam yathbut ruwan bai zauna ba a jikin fatar amma dai ya bi kanta sahha wudu'uhu alwalarsa ta inganta kisa wanda ya shafa basilin dan ya zuba ruwa kawai ruwan ya bi maikon ya gangare bai ga ruwa ya ratsa fatarsa ba inda kamar a ce mutum misali lokacin sanyi ne bai shafa mai ba in yi alwala in yanzu zuba ruwa zai ga ruwan ya mai da hannun nasa ruwan da hannun da fari sal amma da ya zuba ruwan sai ga hannun sai ga ruwan hannun ya kamar an shafa masa mai to amma da yake akwai mai sai zama ruwan bai ma samu damar kwanciya a jikin hannun ba sai kawai ya gangare eh ai dai fatar ya taba mayin maikon bai hana ruwan taba fatar ba to nan malam yace malam yace a walam yathbut sahha wudu'uhu ruwan bai zauna ba amma alwalar ta inganta walau kana tahta adfarihi wasakhun amma inda karkashin farcensa akwai datti yamna'u wusulul wusulal ma'i dattin nan yana hana isar ruwa masu tara farce da datti a cikin farcen sai zama dattin ya hana shigar ruwa kasan farce cikin farcen lam yasihha wudu'uhu ala al-asah mala yake zance mafi inganci alwalar shi ba sai ba duk wanda ya tara datti a farcensa kuma dattin nan ya hana shigar ruwa alwalar shi ba ta yi ba don haka masu waɗansu sana'a su kiyaye kamar makanikai masu ta'amali da baƙin mai da abubuwa wanda faratunsu suke yin baƙi irin datti yake makalewa a jiki mutum ya je alwala ya alwala amma faratunsa ga sunan sun girma kuma baƙaƙe irin saboda dattin aiki to irin wannan a riƙa mai da hankali ta yaya shi ne a rinka yanke farce a rinka yanke farce ana kwakwala datti saboda babu zance mai inganci ji al'imamu nawawi shi ne duk wanda dattin farce ya hana shigar ruwa cikin yatsunsa alwalarsa ba ta yi ba don bai wanke hannu ba Allahu ta'ala a'lam saboda kurewar lokaci za mu tsaya a wannan gaba abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa abinda na yi kuskure Allah ka gafarta mani وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه wani ya ce ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya saka masa da gidan aljanna amin
menene hukuncin faɗin bala ko bale wa nahnu ala zalika min ash-shahidina a ƙarshen suratul tini bai inganta ba bai inganta ba idan limami ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shikenan sura ta ƙare sai ruku'u in ya ga dama in ya ga dama ɗora wata sura ɗora wata sura amma bai inganta ba bai tabbata ba cewa zai ce bale wa nahnu ala zalika min ash-shahidina wannan yace da fatan malam kana cikin ƙoshin lafiya yana da wata tambaya da ta ɗaure masa kai ya ji wani batu a bakin wani malami ya ce mahaifiyar annabi isa alaihi salam tana auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna to me abin daure ka kai din eh inda ya tabbata ai babu mamaki sai dai bai tabbata ba bai tabbata ba ba a same ta ta hanya ingantacciya ba cewa da mahaifiyar annabi isa da Asiya matar Fir'auna da wace ce su ukun nan cewa manzon sallama zai aure su a aljanna ranar alkiyama bai tabbata ba amma in ya tabbata za a daura kai a ciki menene hukuncin sallah da kuma alwalar wanda bai haddace sunnoni da farillan alwala da kuma sallah ba to haddacewa yana babin ilimi ne, aikatawa kuma yana babin siffa ne. So, ba zai cutar da sallarsa ba don bai haddace ba. Yanzu idan mutum bai san farillan alwala guda bakwai ba ne, na ɗaya ɗaura niyya, na biyu wanke fiska, na uku wanke hanaye, na kaza kaza kaza har zuwa na ƙarshe. Bai san wannan ba, amma ya iya. kuma ya iya ɗin da ilimi ne, ba da dukake ba, ya san haka ake yi ne. Cikin, idan mutum bai san farillan sallah ba, rukunan sallah, in bai san guda nawa ba ne, da ba kowa za ka tare baka ce masa farillan sallah nawa ne, farar ɗaya gaya maka. Dan mutum bai iya kiyaye farillan sallah guda goma sha biyar ba ne, shikenan sai sallarsa ta ƙi karɓuwa a in ya iya sallar shikenan in ya iya sallar shikenan kai ko da a ce baya iya bai iya bambanta tsakanin farilla da sunna ba a sallar amma yana yi tsaf to rashin bambance wannan ai karancin ilimi ne to yana babin malinta ne ba zai hana ibadarsa ta karɓu ba kawai sai dai ka ce rauni ne a ilimi shi kuma ilimi dama wa fauka kulli zai ilmin ali to in dai sai mutum ya san farillan sallah guda bakwai ne sunonin a farillan sallah farillan alwala guda bakwai ne sunonin alwala guda takwas ne musaban alwala guda kaza ne farillan sallah guda kaza in dai sai yayi san haka ne a karɓi sallarsa to ai na danja suna da yawa da haka abin da ake bukata shine sanin siffar sanin siffar na ga a komedi ko a drama ne ko a gaske ne ban sani ba wai wani magidanci a gaban wani alkali yake ta masa tambayoyi akan akan farillan alwala ya kasa faɗansu kuma ana ta dariya ana ta dariya ya kasa faɗansu kuma an matsa masa kuma shi ne sashi in dai ba a drama ba ne tsakani da Allah ai ba aikinsa ba ne ba aikinsa ba ne ba wala'alla matar ta koka ne akan jahilcin mijin ko rashin addininsa aikinka a matsayinka na al'ali kai bincike ta hanyar shaidu ba ta haɗe wannan hanyoyin ta tozartawa ba wannan a hanyar tozartawa ce ta hanyar shaidu kai bincike ka tabbatar da haka sannan kuma ka ga illar hakan ɗin akan auren domin zai yiwu ka tirsasa masa zuwa makaranta ka tirsasa masa zuwa wajen wani malami ya koyi karatu ya fi alkhairi a tabbatar da auren ma akan akan a ɓata ki saboda wannan. Wannan kuma ya ce, yana yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ƙara rayuwa albarka, amin. Tambayarsa ta farko ita ce, menene hukuncin wadda ya sadu da matarsa bayan jinin al'ada ya ɗauke kafin ta yi wanka. Haramun ne. Bayan jinin al'ada ya ɗauke kafin wanka haramun ne sai an yi wanka. Alƙur'ani ya kawo matakan tsarki biyu ne ai, da ya hana kusantan masu al'ada. Ya ce, Wala ta hunna hatta ya tsohurna, kar ku kusace su har sai sun tsarkaka. fa'iza ta tsaharna idan suka yi tsarki fa'atuhunna min haisu a Allah. To, kun ga tsarki biyu aka ambata, hatta ya tsohurna haske sun tsarkaka, wannan ya tsohurna tsarkakar da ba ikonsu ba, sai ya ɗauke kenan. Fa'iza ta tsaharna wannan kuma suka yi tsarki tsarkin ikonsu, shi ne mai, shi ne wanka, fa'atuhunna. kaga sai da aka bi da kai matakai biyu sannan aka halatta maka zakkewa don haka wanda ya ratsa tsakanin waɗannan matakan guda biyu to ya zo da haramu yace yana neman addu'a daga baki na yace mai albarka to Allah ya sa mai albarkar ne da sauran ƴan uwa musulmi saboda halin da ake ciki yace wanda ya jefa kai kansa a ciki na cin bashin banki da kuma online loan wanda duk saboda ya saya wa iyalai ne abinci alhali ya san ba kyau a saka shi a cikin addu'a Allah ya yafe masa sannan duk waɗanda suke suka fada irin wannan halin Allah ya Allah Allah Allah Allah ta'ala ya yaye musu ubangiji Allah ya yaye maka ya yafe maka Allah ya baka mafita kuma ya kawo maka rayuwa da sauƙi dama haka ake so mutum ya gane abu ba daidai bane yayi nadama ya tuba wa Allah subhanahu wataala ba lallai sai laifi sai in baka sani ba ka aikata ne sannan bawa yake tuba zuwa ga Allah ba ko ka sani ka aikata kana da damar tuba ka bari kuma irin kuɗin wanda kun sani ɗin Allah maɗaukakin sarki ya fi jarrabar ku eh ashaddun nasi bala'an al'ambiya usumman amsal fal'amsal waɗanda suka fi fuskantar dama barazana da musiba annabawa ne sai masu kwatantawa gwargwadon kusacinka da Allah da saninka da dokokinsa gwargwadon kuma jarrabawa su a gare ka don haka tun da ka sani ka san laifi ne kuma sai ka ɗauka mafita ce to Allah maɗaukakin sarki zai gwada maka ƙaryarka ta sha ƙarya eh zai nuna maka cewa ba mafita ba ce yaya za a yi in hana kuma ka ɗauka akwai mafita cikin hani ne ai ka ka cancanci Allah ya gwada maka ikonsa kai ka san na hana kuma ka ɗauka cewa za ka warware matsalarka da hani na sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana ɗebe albarkar riba amma dukiyar da ake mata sadaka duk karanci Allah yana haɓaka ta. To, in dai riba ce, lallai haka ne, Allah yana kwashe albarka a cikin riba, duk wanda ya gwada mu'amala ta riba, alhalin ya san riba ce, to sai Allah maɗaukakin sarki ya gwada masa gazawarsa. To, ɗebe albarkar a ciki, misalin sai ya wuce duk yadda mutum yake tsammani sai wanda ya samu kansa a cikin harka. Shi kaɗai ne zai iya fahimtar me ake nufi da tsebe albarka saboda abin da ya karɓa ɗin zai tambaɗe ya lalace ya rasa ma mai yayi da shi sannan rayuwa ta yi masa ɗaurin minti fiye da yadda yake kafin ya ci bashin ya ƙwammace yadda yake da kafin cin bashin suna nan masu bashin ina waɗanda suke lon irin na irin na ina wanda za su je su karɓi kaya a shago bashi su sayarwa mai shagon ya ba su kuɗi less ya ba su kuɗi ƙasa da haka kuma ya bi su bashin wani watan ma a sake zargawa wani watan ma a sake zargawa har mutum ya zo shi in an tara bashin da ya karɓa ya karɓi abin da ya kai buhu goma kuma ya biya kuɗin buhu goma an biyo shi kuɗin buhu goma Allah ba abin da ya rage sai ATM ɗinsa a hannun masu shago, da an yi albashi su cire, magana ta ƙare to sai ka ga mutum ya zo baya rayuwa sai da wannan harkar in an yi albashi ba shi da komai sai dai ya je shi har yanzu ya je ya sake ɗaukan buhu ya karya shi in ya karya shi abin da zai karɓa a hannunsa to shine abin da zai je ya cefane kuma cefanen ba albarka zuciya ba kwanciyar hankali rayuwa cikin kunci kullum mutum yana cikin bakin ciki da shi yake kwanciya da shi yake tashi wace irin masifa ce wannan don haka a kiyaye harkar riba hatsarinta da ta'adin da take yi yana da yawa babu rufin asiri a cikinta sannan waɗansu hanyoyin da yake cewa online loan wasu hanyoyin na loan online ɗin a rinka bi a hankali ba kowanne ne na gaskiya ba akwai wanda suke na damfara ne akwai wanda suke na yaudara ne akwai na gaskiya ana samun su jifa-jifa amma akwai na yaudara to yana da kyau mutum ya mai da hankali ya nutsu ya san menene ya kamata dangane da harkar tattalin arziki abin da yake jawo ƙasashenmu suke da arzikin arzikin kuma ya kasa albarka riba ce ba wani abu ba riba ce jiha ta ci riba ƙasa ta ci riba sai zama hatta bashin da ka ciyo ɗin ka biya shi ma ana bin ka yashi riba kenan abin da kake da shi kuma sai ya zama babu albarka a ciki saboda an ɗebe albarka cikin hidimar gaba ɗayanta Allah ta'ala ya yaye maka ya yaye wa dukkan musulmi da ke cikin irin wannan matsala ubangiji Allah ta'ala ya fahimtar da mu addini na kwarai ingantacce Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani ya Allah ka amfanar da mu ilimi mai amfani ka ba mu ikon aiki da abin da ka ilmantar da mu ka sanya albarka cikin abin da ka sanar da mu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نصرفك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وعينهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وعينهم على ما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله